haba baba me haka ba ba za ka amince mana ba da mu da ƙanin mu ba za ka amince mana da mu da ƙanin mu ba me yasa baka yarda da mu bane wa inna mu lahu lanasihuna masu yi masa nasiha ne duk abin da yake so za mu yi masa duk abin da baya so ba za mu yi masa ba shine ma'anar nasiha ارسلوا ما لا قد يرتي ويلعب وإنا له لحافظون ka sake shi mu tafi tare baba ya je shi ma kiwo ya yi wasa yadda yara suke wasa wa inna lahu lahafizuna mu wallahi za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi za a ga mun dawo da shi tare عليه ليوزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون sai da suka faɗi haka baban ya ce ni zuciyata ba ta amince ba zuciyata ba ta amince ba da yuzinu ne an ta zabu tafiyar ku da shi zai bakanta min rai zuciyata ba ta amince ba wani da yuzinu an ta zabu bi ku tafi da shi wa khawu ina jin tsoron an ya kula wasibu an tun hannun habilu ina jin tsoron kada kura ta cinye shi ku rafkana ku bashi wani wuri kura ta cinye shi ko zan dawo dukan wannan akwai kuraye shi ba annabi yakubu ya yi mafarki ya ga kuraye goma sha ɗaya duk sun ta zama yusuf za su halaka shi suka sa shi a gaba su kuraye goma sha ɗaya kuma daga baya bai san yadda bai ga sun kashe shi ba kuma bai gan shi ba a cikin mafarkin to da aka shirya wannan tafiyar sai zuciyarsa ta tuna masa wancan mafarki da ya yi ya ga kuraye goma sha ɗaya sun sa Yusuf a gaba za su halakar da shi amma bai ga bai ga sun halaka shi ba ko bai ga inda ya yi ba to dai suka yi haka sai ce ni ina jin tsoron zuciyata ba ta amince mini ku tafi da shi ba ina bakin cikin ku ɗauke shi ku tafi da shi don ina jin tsoron kada kura ta cinye shi yanzu kuna rafa ne shi kuma Allah baya barin irin waɗannan wajen manyan bayansa Allah baya son irin wannan magana wajen manyan bayansa ina jin tsoron wani abu Allah baya son yi haka wajen annabawa a cewa ina jin tsoron kada kura ta ci shi din nan to shine yasa ya neme shi ya rasa shekaru masu yawa wannan kenan na biyu annabi yaqub akwai saniyarsa mai nono Yusuf yana shan nonon wannan saniyar sai sai bari ma yanka marakin saniyar saboda ya zama nono ya zo gaba ɗaya na Yusuf din ne da yanka ɗan marakin Ubangiji ya ce a'a ka raba wannan saniya da ɗanta kai ba ka tsoron kada raba ka da ɗanka shi ta wannan kuma wannan sai ya da wancan ga wancan mafarki ga cewa in ya khafu ga ko ya yanka dan maraki a raba uwar kana kuka a raba da danta to waɗannan kenan suka haɗu shi ko Yusuf kansa wata ran ya ɗauki madubi yana duban kansa ya ga kyan da Allah ya masa ce kai ne din nan da bawa ne da aka bawa da kuɗi biyu din nan da bawa da aka yi sayarwa a gabawa da kuɗi rashe kamar yayi wa kansa bakin kenan zai zama bawa din ko ba da kuɗi da yawa ba wa sharau bi sawani baksin da rahim maduda da yuzi ne an da zabo bi wa sabon ya kula zibuwan wani rabin taru da kila kada wasu yi قالوا لئنك لو الزيب ولا عصبة إنا إذا لخاسرون ƙado sai ‘yan wanda biyu suka gaya babansu yadda muke da yawan dan jama'a da yawa muna ina kura za ta ɗauki kanin mu ta cinye ai da mun zama mutane da mun yi asara in dai muna nan muna kallo kura ta cinye kanin mu ai da mun yi asara mu amfani yawan mu shike nan dai baban ya amince tare da tunanin abin da yake ji a zuciyarsa da yi na karo zibi wani har wasu batun ina yi zalla kasirwa في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون sai dai suka hana shawarar su ba wata magana da za a yi a jefa shi da rijiyar tun da yake an hana yan uwan ba su yadda a kashe shi waɗansu daga cikinsu to jefa shi a rijiya kan ya zama dole aka jefa shi a rijiya sai Allah ya gaya masa ya masa wahayi tun yana shekara goma sha ɗaya ya yi masa wahayi tsakanin sha hudu zuwa sha biyar zuwa sha shida shekarunsa kenan wannan lokaci in yayi yawa zuwa sha bakwai sai Allah ya masa wahayi kai ya koyi Yusufu la tunabbi annahu bi yawmin hadha wa hum la yashuruna wannan abin da suka yi maka wata ran sai ka ba su labarin wannan abin da suka yi maka lokacin da ba za su gane kai kai ne ba lokacin ya riga ya zama annabi ya zama sarki ga kyau ga komai su ko mutanen ƙauye sun zo da yunwa za su yi awo a wajensa yanzu za su gane shi sai mu sai ka ba su labarin wannan abu wata rana abubuwan da suka annaba kullum Allah in zai da annabi sai annabi ya kai shekara arba'in to amma Yusuf ga shi dai shekaru kana amma Allah ya yi masa wahayi tun daga nan yanzu to ana jiran lokacin da ya gama girma kuma a bashi a manzanci annabi ya yana shekara uku aka yi masa wahayi annabi isa ran da aka haife shi ma aka yi masa wahayi amma aiki tukuna sai ya kai shekara talatin da wani abu a bashi aika amma tun yana yaro aka yi masa wahayi ran da aka haife ran nan inni abdullahi ateniyal kitaba wa ja'alani nabiyan ran da aka haife shi faɗi haka وجعلني مباركا اينما كنت واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا amma ba za a bashi aika na aiki ba sai ya kai shekara talatin shi annabi annabi isa kenan to shekara talatin da uku yayi a duniya kamun Allah ya ɗauke shi ya mai da shi sama ya ajiye shi ya yi wa'azi na wata talatin a cikin shekara talatin da uku ɗin wato wata talatin wato shekara uku ba wata shida kenan shekara shekara biyu da rabi waɗanda aka yi musu annabci kenan tun suna ƙanana amma sauran duka sai sun kai shekara arba'in Allah yake aiko su domin lokacin da komi da komi nasu ya cika annabi Allah ya aiko musu da alƙur'aninsa a cikin watan ramadana tare da annabci da manzanci amma sai aka ajiye a sama ta ɗaya abun bai iso hannunsa ba sai bayan wata shida a cikin rabiul awwal in ka lissafa daga ramadan zuwa rabiul awwal watan da aka haife shi za ka samu wata shida ne ta wannan lokaci a mafarki yake ganin komai da komai shi yasa yake cewa ar-ruya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa kyakkyawan mafarki wani yanki ne daga cikin yankin annabci na arba'in da shida sallallahu alaihi wasallam وجاءوا أباهم شاء يقول قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين basu dawo ba sai da daddare kamun su dawo kuma an riga sun riga ba sun sai da shi domin can matafiya suka zo ba su bar gurin ba matafiya suka zo sai suka turo mai nema musu ruwa da ya sa guga sai annabi Yusuf ya riƙe gugar aka fito tare da guga ya ce ya bushira haza gulam kamar yadda zai zo gaba ya murna ta na tsinci yaro na tsinci yaro wa ta rubi ba ina faɗin haka sai maza wasu ƴan uwa sai suka ruga guje ba tsintuwa kai ba bawon mu ne za mu sayar maka da shi ba tsintuwa ba ne bawon mu ne ya yi gudu za mu sayar da shi za mu sayar maka da shi ba tsintuwa ba ne bawon mu ne kace bida'atan kayan sayarwa ne kayan sayarwa ne sai shi mai saye yace kai yaro kai bawa ne sai ya shiru kai bawa ne ya yi shiru to sai ya yi tunani in ya ce shi ba bawa ba ne za su bar shi da yan uwansa watakila su kashe shi sai ce in na uku ya ce eh ya ce amma wannan nuna ni bawan Allah ne to shi ya sai aka yi ciniki dirhami ashirin suka sayar za su rabu da shi a banza balle sun samu dirhami ashirin sai suka kunshe kuɗi suka je suka yanka ɗan taure suka zuba jinin tauren a jikin rigarsa suka bari sai da daddare suka je gida suna kuka suna kuka lafiya ba lafiya da muka tafi da Yusuf muka je muna guje-guje da tsalle-tsalle muka ce ya zauna wajen kayan mu ina kamun mu dawo kura ta cinye shi ce ah ina rigarsa ce ga rigar sai ya daga ya duba can amma wannan kura da dabara take ya ta cinye min da ba ta keta riga ba ta cinye min dana amma bata kai da riga ba akwai dai abun da aka yi akwai dai abun da aka yi wa jawawa fi shayakun qalu ya bana ya baban inna zamana nastabi mun je can daji muna guje guje da zalle zalle muka aje Yusuf wajen kayan mu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akala wuzi nan da sai kura ta cinye shi wa ma anta mu'minin lana wa dawkul nasari mun ne to kamar tun da tun da farko ne baka yarda da mu ba yanzu wannan maganar da muka faɗa ma ko da gaskiya muka yi ba za ka yarda da mu ba za ka amince ba ko da gaskiya ne ma walau kullu sadiki sun faɗa ko da gaskiya ne uban ba zai yarda ba kina jin Hausa kina ji ko iya kada hannunki sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa a cikin wannan larabci fassararsa in ce tun daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi kowa shi ne yake mallakar mu shi ne kadai muke bautawa in ce kin tabbata da wani bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke na Islam kuma kin ce Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum daga cikin manzannin Allah wanda Allah ya zaba guda hudu amma Allah ya yi shi da wani abin mamaki ya yi shi yana da uwa ba shi da uba amma ya taba yin abin da ya haka ba mamaki ya yi adam ba uwa ba uba saboda haka kin yarda annabi annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne abin da yake wala duk yarda da shi ce alhamdulillah yanzu kin zo musulma yar uwan mu za ki ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai ki niyan za mu karasa wannan azumi tare da ke insha Allah kuma duk abin da musulmi ba ya yi ba za ke makamancin naman alade da sauran irin waɗannan abubuwa. Alhamdulillah Allah ba ki dukiya ki fitar zakka, Allah ba ki dama da lafiya ki je haji. Menene sunan ki na da? Ille sunan ki na da? Yanzu ko ne suna ke sunan musulmi? Eh? Yawwa Amira Fatima. Yanzu kin gida za ki wanka ka koya miki alwala da sallah ki kullum muna yin sallah sau biyar ne wannan irin wanka da zaki in kin kwanta da mijinki dole sai an yi irin wankan nan tukuna kamun a yi sallah kuma ko jini da yake zuwa wajen mata kullum wata sunansa jinin haila wannan jinin in ya zo mace ba za ta yi sallah ba ba za ta yi sallah ba sai ran da ya kare in ya kare sai ta yi wanka kuma ba zai hana ta yi wanka kullum ba tare da jinin amma jinin in ya yanke wannan wankan da za ta yi dole ne kuma za a biya za a sha azumi in lokacin azumi ne ba za a yi azumi tare da wannan jinin ba za ki biya azumi amma ba za ki biya sallah ba kuma ba za a yi sallah ba sai jinin ya dauke muna yi muke murna amira fatima alhamdulillah ba ta Allah ta muke kirka tambayin dan uwa musulmi suna koya muke yadda zaki وجاءوا على قميصي بدم كذب أنا بسول لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون wa ja'u ala qamisi bi damin kadhibin sun zo tare da rigarsa suka nuna babansu tare da jini amma jinin ba na gaskiya bane ba na Yusuf bane kaga nan an faɗi damin bidamin kazibin kazibin kaman ƙarya kenan sun zo da jini jinin ba na gaskiya bane to ba a danganawa annabawa irin waɗannan abubuwa a ce maganar su ta zama ƙarya amma Allah shi yadda ya ga dama yake faɗa wa bayinsa kamar yadda muka faɗa a karatun mu da ya wuce shi Allah dukkan bayi bayinsa ne har annabawa za ka je yana magana da annabi ya ce fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin a wanda abin da na faɗa in kai shi kai ma ka zama mai zalunci kenan wannan kalma ba mai iya gabatar da ita gaban annabi banda Allah kuma Allah yana kiran annaba ma duk da sunayensu ya Adamu ya Ibrahim ya Nuhu ya ya Harun ya ya ya ya Zakariya amma da yake annabi yana da daraja mai yawa wajen sa baya kiransa ya Muhammadu da Qur'ani sai dai ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddassiru saboda darajar da yake da ita. Sun zo da jini da suka maka a jikin rigar Yusuf jini amma ba na gaskiya ba ne, ba jinin Yusuf ba ne jinin akuya ne. Ɗaliban sai wanda kuma musu mu'amalar. Annabi ya zo da ya ɗaga riga shi a'a yaya aka yi kura kika cinye min ɗana amma ba keta rigar ɗan nawa ba. Akwai dai wani abu, akwai wani abu dai wanda rayukanku suka kulla suka yi, ni dai ba abin da zan ce sai yi haƙuri saboda Allah na yi hakuri saboda Allah saurin jamil wallahi almusta'an wala ma tazum ina neman taimako wajen Allah akan abubuwan da kuke ambatawa darwa kada ya bushri ya azan gulam wa sarruhu bida'a wallahu alimun ma ya'malun nan da nan sai matafiya suka zo suka sauka suka tura mai neman ruwa ya zo rijiyar da ya sa guga annabi Yusuf sai ya kama gugar aka fito tare da shi mai mai mai mai daukar ruwa ce ga murna yau ga murna na murna zo ga murna na samu yaro na samu yaro sai yan wanda suka zo guje suka ce a'a abin sayarwa ne bawon mu ne ya gudu bawa mu ne ya gudu aka tambayi Yusufu kai bawa ne yayi shiru kai bawa ne yayi shiru sai yayi tunani yace in shi ba bawa bane ba za su saye shi ba za su bar shi hannun ɗan uwansa kuma ƙara sa shi za su yi yace eh ni bawa ne yan in shi yana nufin ni bawan Allah ne asarru bi ba'a wallahi ni ba ya amalu bashara وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه شراء يا سيا اشترى شراء يا سيا اشترى يا سيا in ce shara to ya saya in ce ishtara in ce shara ya sayar in ce ishtara ya saya to sharau sai suka sai da shi bi sai wani da yan kudi basin yan kadan garai ma yan kudi ne ba dudatin ‘yan kuɗi ne wato zulluka ne guda ashirin wato dirhami ashirin suka sai da shi saboda haka ne ma wani lokaci wani lokaci in ya haɗa ado lokacin da yake sarki a misra in ya haɗa ado ya fito kiliza sai mutane suna raɗa wawa da dirhami ashirin kaga yadda Allah bai da shi wawa da dirhami ashirin kaga yadda Allah bai da shi. Yana da jan uwansa suka zo ya karɓe su bayan sun zo tare da ubansu ya karɓe su sai wani lokaci wallahi kullum muka ganka wallahi kullum muka ganka sai mu tuna laifin da muka yi maka mun kasa mance wannan abu da muka yi maka Allah ka yafe mana kullum muka ganka ba za mu mance abin da muka yi maka yafe mana ja ai ni daraja kuka bani da suna na bawan bawan biyar da ashirin anan misra sai da kuka zo ne suka zan ni dan annabin Allah ne yaqubu jikan annabin Allah ne Isaku, jikan annabin Allah ne Ibrahim, zuwa ku ne ya bayyana wannan. A lokacin da aka ake kira na Misra, ba a kira mai ashirin Allah da yadda Allah mai da shi. Wa sharau bi sanin baksin da rayu malula, wa kanu sai suka zama min zahidina sun guje masa ba ruwansu da shi. sun guje masa babu su da shi فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مثل لامرأته أكرمي مسويه فسأن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون da wanda ya saya ya saye shi dirhamin ashirin din da ya je Misra shi ma sai ya sayar da shi ba tsada da farko amma wanda ya saye shi na uku sai ya ga kowa yana son sa sai ya ta zuba masa kuɗi kowa yana son sai da ya zuba masa kuɗi ya zama ba yadda za a yi wanda wanda don mai kuɗi ya saye sai dai mai iko sai aka samu wazirin Misra wazirin sarki Kitfiru sai ya sa kuɗi ya saye shi ya saye shi ya kawo shi wajen matarsa Zulaiha ke cewa da Hausa Zaliha da ya kawo shi daga bawa mun samu wannan bawa muna kaunan za mu mai da shi ma ɗanmu maimakon bawa ɗin a sai an yi amfana zai amfane mu auren ta kira ruwa da ɗan ko mu mai da shi mu mai da shi ɗanmu malamai suke cewa ainihin shi ƙirfiru ya yi hasashen da ya zama gaskiya kamar yadda matar fir'auna da aka tsinto musa ta ce a sai an yi amfana auren ta kira ruwa da ita ma ta yi hasashen wannan da zai amfane mu za mu mai da shi ɗanmu sai ya amfane ta ita asiya kamar yadda sayyidina abubakar lokacin da ciwon ajali ya same shi zai mutu sai ya kira umaru sai ce ni dai ina ƙauna wannan shine zai iya riƙe al'umma tare da mutane suna ce mutum ne mai kaushin hali amma ni dai ina zaton shine zai daidai da al'umma kuma da aka nada shi sai zama daidai yadda aka samu futuhat da yawa abin da ya hasashen Allah ya tabbatar da shi a sai yan fara auren ta kazar waladan a wa gara da shi tare min misra limratihi wanda ya saye shi a misra din itfir ya ga yawa matarsa akrimi masu yake daraja darajanta rikon wannan mutum ki rike shi da daraja ki rike shi da girmamawa a sai yan fara auren ta kazar waladan muna kaunan zai amfane mu za mu mai da shi ma dan mu a lokacin ita zalika wato yar wani babban mutum ne a wani gari sai ta yi mafarkin ta ga annabi yusuf sai ya, kama zuciyarta a cikin mafarkin masu neman da duk tagi tagi sai ta ce ita tana neman itfir ya zo ya aure ta na misra sai uban ya ce to ai mutane sun zo masu neman ki sun zo amma shi ai bai zo ba to ni dai biyar da za shi za a bani sai aka kai ta ubanta ya bada shi ya bada ita wa kitfir din shi prime minister misra din ko ko mataimakin shugaban misra din da ta je ta gani take wannan ba shi na gani a mafarki ba ba shi na gani a mafarki nan da nan sai aka kawo yusufu na sayarwa an saya mata ya ce to wannan shi na gani to ana nan ana nan ba sai abun ya abun ya kamar yadda zai zo gaba abun ya zama ba dama tsakaninta da yadda take son sa fiye da yadda ake tsammani wa zalika yastawil imraati akrimu sai a sai yan fara a wata kaza walada wa kazalika haka yadda kaga lamarin yake haka dai bakkan dali yusuf zardi wa yu'allimu min tawil hadis maimakon wanda aka yi ta jifansa aka jefa shi a rijiya aka sai da shi a bakin rijiya aka zo aka sai da shi a kofar gari aka zo aka sai da shi a kasuwa ga dai yanzu yadda ya zama ya zama babban mutum a fadan mataimakin shugaban kasa muka ba shi dawa da zai ka makkanna li yuzur wa yu'allimu min ta'wil hadis sannan kuma muka sanar da shi fassaran mafarkai ko da magana aka shirya haka zai fassara ta balle ba in an yi mafarki an gaya masa wa yu'allimun wallahu alimun ala amri al'amari Allah shi mai rinjaye ne akan dukkan lamarin da ya ga dama yadda ya ga dama haka zai yi walakin na asara nasi la ya'lamuna amma yawancin mutane ba su san haka ba ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين yana nan a gidan kitfir a gaban wannan matar kamar bawanta haka har ya kai shekaru talatin da wani abu balaga shuddahu ya kai karfinsa kenan atin wala ma barka shuddahu atina hukman wa ilma muka bashi hukunci da annabci da ilimi irin da annabci وكذلك مكنا لإيسو والذين من درجات والله خالف على أمري ولكن الناس الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتنا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين dukkan wanda ya kyauta ya fuskanci Allah cikin lamarinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu maqamul ihsani wanda yake wanda ya sa maqamul ihsani mai bautawa Allah kamar yana ganin Allah to duk wanda ya kai wannan matsayi yana bauta wa Allah kamar yana ganin Allah to shi ma kowaye ko ba annabi bane za mu gyara lamarinsa mu fifita shi akan yan uwansa في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت لي ترك قال معاذ الله انه ربي احسن مسيري انه لا يبلغ الظالمون انا نان انا نان يوسف jin daɗi ya yi yawa ana gidan sarauta ga kuma kyakkyawar halitta ga kuma kuruciya ga isa shekara talatin da uku sai wannan matar sai fa ta damu da shi ta damu da shi sai ta za aka gina mata wani wuri mai kyau ta za aka gina mata ta kira mijinta ka zo ka duba inda aka gina mini sai ya zo ya duba yaushe kika za aka yi miki wannan ai duk abubuwan da ake ta yi kenan na yi na gama yanzu za ki sa wannan gidan suna bari in sa masa suna baitu suro gidan murna sai ta je na gode mai gida rana nan sai nan ta ce Yusuf ya zo ya shiga ya duba sai ya shiga ya shiga tana kullewa yana shiga tana kullewa yana shiga tana kullewa har aka je inda ba kowa ta dubi Yusuf da amma Yusuf da kyau kake dubi idonka dubi fiskarka dubi gashinka yace idon nan na wata ran shi zai fara zubewa inda mutu shi ne ruwansa zai fara zubewa inda mutu fiska ta ko ita zai ta fara lalacewa inda mutu gashi na shi zai fara zagonyewa inda mutu sai ka dube ni dai ni din nan soyayyarka ta kona min zuciyata ta wannan ai ba ni za a gaya ba mai gidanki za a gaya irin wannan ba ni za a gaya wannan irin magana ba kenan ai shi kenan sai ta shirya sai ta kwanta ta yi ta nuna masa ita da gari na shirya na gama komai na shirya bismillah yace a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi To, walgar Ahmad ta yi matuƙar himmatuwa a kan lalle sai ya yi mata wannan abin da take so. Shi kuma sha'aninka da ɗan Adam, saurayi mai shekaru, to sai ya ji shi ma ba don annabi ne wanda Allah ya kiyaye shi, shi ma da abin da take so din nan da ya faru ba don shi annabi ne ba. Amma da ke shi annabi ne nan da nan sai ya ga babansa ya zo ya tsaya gaban ya bugi kirjinsa. sai ya ji duk sha'awar ta mata zuwa gaba ɗaya. Sai ya ga sunayen ya aka nuna masa littafin annaba ga sunayensu. Ka yi sa'a ka ga da an goge sunanka yau anan. Ka yi sa'a yau da an goge sunanka cikin wannan littafin na annaba. To, warawa zai hula tori bai ta nafsi wa kalla gatil abuwa sai ta rubuta dukkan kofofi ƙarar hitarar sai ta kwanta rigingine ta ce garewa na shirya bismillah قال معاذ الله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله إنه ربي هذا المسوي mai gidan nan ba zan ci amanarsa ba mai gidana ne wanda ya ce kin manta da ya kawo ni ya ce ki rike ni da daraja ki rike ni da daraja da amana wata ma sai na zama ɗanku shine za ki mini haka ni ba zan ci amanar mai gida ba ta faɗa masa haka ya faɗa mata haka هي قال معاذ الله انه ربي هذا مسوي انه لا يبلغ الظالمون انك اذا لا ظالمتي mai yin zalunci ko Allah ba zai ba shi rabo ba ولقد آمن به وأما بآله ولا أرني برهان ربي كذلك يصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد حقيقة همت به تاهم وتدب للي يوسف يوم سيا متى من تكيسو لولا أرني برهان ربي بعدون hujjar da ya gani kuru-kuru daga Ubangijinsa ba, da hamma biya shi ma da ya yi himmatu akan yi mata abin da take so din. Amma da ya ga wannan hujja daga Allah ga babansa yana ya taba girgin sako ya ga kuma littafi an nuna masa da kayi da an goge sunanka cikin annaba ba don ganin waɗannan guda biyu ba rahamma biya shi ma da yayi mata abin da take so ne da rarai Qur'an rabbi kazalika linasrifa an suwar fasha mun yi haka ne mun nuna masa wannan abin tsoro na ganin babansa da ganin littafi mun yi haka ne linasrifa an suwar fasha don mu kawar da mummuna abu daga daga annabi Yusuf da aikata mummuna abu yana nesa da annabawa annabawa ba ta yi wannan abin ko kusa ba ta yi da larai burhan rabbi kazalika nazari wa annas suwa mun yaka ne nazari wa duk mu mu mu kawar da asuwa mugu abu wal fasha da da zina nesa da annabi Allah annabi Yusuf kazalika nazari wa duk wal fasha innahu min ibadina al mukhlasina kar ka manta Yusuf annabin Allah ne bayin Allah wanda ka samu annabci suna da isma Allah ya kiyaye su wato mukhlasina in kaga mukhlasina to mutum ne mai isma wanda ba zai iya yin sabon Allah ba amma in mukhlisina shi zai iya yi amma Allah zai kiyaye shi wato shi ainihin mukhlasina masumi ne amma mukhlisina mafuzi ne Allah zai kiyaye shi iya zo mukhlisina shine mai ikhlasin gyaran kansa amma mukhlasina Allah ne yake yi yake gyara zuciyarsa saboda ka baya yi inda shi annabi Yusuf min ibadina da cikin manyan bayin al-mukhlasina masu masu kiwon Allah wanda Allah ya kiyaye Yusuf ba su isma nan da nan ba sai ta ji ai baka isa ba ai baka isa ba sai ya ruga sai ta ruga shi yana neman tserewa ita ko tana neman kama shi ayya ayya ayya ayya gudu kenan gudu kenan ta kama riga sai ai baka isa ba sai kai kama riga ya ja sai riga ta keci ya ci gaba da gudu ana ana tana gudu kazam da aka fito waje sai ga mai gida kofar gida sai ta ce menene hukuncin da za a yi wa wanda ya nemi yin aikin aikin banza da iyalinka sai dai a sa shi a kurkuku ko ko ai mata ai masa wata azaba bata faɗi dai ko a kashe shi ba saboda soyayya dan kare ne menene ya kamata ai da mutumin da ya nemi yin lalata da iyalinka sai dai ai sa shi a kurkuku ko ko ai masa wata azaba to a wasu bagar baba ga dukkan mai zaman duburin ta ta keta rigarsa ta baya wal ba ya sayi da haratul babi sai su biyun nan suna gudu suka zo kofa kofar waje sai suka tadda mai gida mai gidansa ita matar ladal babi a kofa karar ma da za mu da bi an ga suwan ranka da menene sakamakon mutumin da ya nemi aikin banza ya nemi yin aikin banza da yarinka illa yin zina wannan mutum sai da ya sa ya kurku an wa zabu da ko kai masa wata irin azaba
afuwa da yafiya game da kuskure da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
malam bai koyi wannan batu ba ya kuma bayyana shi sai dai mun ji an ce kamar wani da wasu da gare shi wani da wasu da gare shi mai yawa a ina da wasu tabbatar ma malam da wasu da gare shi alhamdulillah kuma an kuma mana waya saboda gare shi an yi wannan abu an musa abu ya faru da jimawa muna tabbatar da ƙarfin shekar da susuwar kanyi wannan kuskure da aka yi mu shirya da su wannan kuskure da aka yi wannan abu ya yi to alhamdulillah duk wannan daɗewa da muka yi muna ƙoƙarin shirya da su abubuwa yau mu dai ba su ce mana komi ba
mu manyan naku manyan namu muna fata a yanzu muna fata a yanzu da yardan Allah abinda za su ce Allah ya sa ya zama alkhairi da musulunci da musulunci muna musu da kan muna musu da kan in Allah ya yarda za su bi a gyara wannan kuskure Allah ya sa gyara
saboda haka mun zo yau domin mu tabbatar ɗan dalila ɗan uwanmu ne musulmi babu da kan da izinin Allah kuma hakika mun gabatar da wannan magana tun zamanin a sarkin musulmi makido Allah ya ji kansa kuma za mu yi wannan takarda a wajen wannan da ya gaje shi insha Allah domin su gyara taro dai mun gode wa masha Allah gode mun a gode
ƙarshe ina roƙo da mai girma shugaban ƙasa eh, Dr. Goodluck Ibele Jonathan da Allah ya duba takardar da muka aiko domin duba gyaran ƙasar nan domin bai kamata a ci gaba da yi wa ƙasa illa ba wata rana da za a sai a rasa inda za a zauna saboda haka muna so ya dubi wannan tak- wannan takarda da idon basira saboda haka ɗan uwa muna gaishe ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Aliyu UR Ladan ko kuma ka ce Aliyu Ladan kawai shi kenan almajiri Allah ya sa mu dace Ah, muna godiya matasan izala muna gode muku kike mun bayyana godiya Allah zai taimake ku ko kuna da niyya mai kyau Allah zai taimake ku hakika mutumin da yake barin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ake masa kafiri to ina na sai musulunta mai zai faɗa ya musulunta a wai in an ce mu kafirai ne in mun ce to musulunta da mu mai za mu faɗa a to an yi muka faɗa muka zama kafirai in kuma an musuluntar da mu ne mai aikin ne za mu fara yi sallah biyar kai da muke yi kullum balle dai wai a ce ma da ta qur'ani su ne kafirai masu istighfari masu salati annabi masu su ne kafirai to sai a dubi maganan wanda ya faɗa din yaya yake la ilaha illallah Allah ya muku albarka Allah ya karfafe ku Allah ya sa manyan ku jan izala su ma su gane wanda ku gane din nan saboda kasan ku ta samu zaman lafiya wannan abu shi ya hana mu zaman lafiya kowa ya faɗi abin da ya ga dama a ce duk wanda ya zaɓi siyasa kaza ya zama kafiri duk wanda ya dariƙa ya zama kafiri yau za mu zauna lafiya in a ce duk wanda ya zaɓi kirista ya zama kafiri to wai musulmi ya jefa kuri'a musulmi kirista iya jefa musulmi kuri'a shi ma ya zama musulmi kenan ko baya sallah wai ya ce wanda duk musulmin da ya jefa wa kirista kuri'a ya zama kafiri to kirista ko ya jefa musulmi kuri'a ce ko ko baya sallah ya zama musulmi kenan to ta abubuwan da ba san ilimi su yake gudana ba ba san ilimi da so zuciya ne ba ilimi cikin har bai ilimi ba ce siyasa ta fi sallah ce ba ku ya zama salawati ba zai faɗi haka ba mata su fito bibi su yi karatu ba su ba ilimin musulunci ba ne sai mun gode muku samari Allah ta kamu da alheri Allah ya kamu da Allah ba mu yi ku da yawa har kowa ya gane dai duk mai faɗin la ilaha illallah musulmi ne in yana sallah biyar kuma haka muke alhamdulillah balle ba akwai karyar da ake mana wai salatu fani ta alqur'ani ba wani dan dari ga tijjara da ya faɗa duk duniya cewa salatu fani ta alqur'ani mutum ya tabbata yake wa su da kansu ba wannan tijjara da wajen salatu fani ta alqur'ani tun da ake su masu cewa siyasa ta fi sallah din nan su ne wata mun ce salatu ba ta kuma ba faɗa ba shehu tijjalin mu abin da yake harafi guda ɗaya yana cikin yawan rubani harafi guda ɗaya na alƙur'ani ba wani karatun da zai kai kafarsa in dai harafin na ƙur'ani ne sai yanzu za mu ce da salatu ba ta ƙur'ani ƙarya suke mana haraka za ku hudan azim Allah muku albarka samari Allah karfe ku Allah ba mu irin masu hankali masu imani masu tsani irin da yawa mu samu kaza mu ta zauna lafiya irin su har yanzu kuma muke ji cikin tafsirin suna cewa mace tana da haila ma za ta yi sallah masu wannan irin kungiyar ma mace tana da haila ma za ta yi sallah mace tana da jinin bini ma za ta yi sallah masu wannan kungiyar su suke faɗa tafsirin su Allah kiyaye mu ya kamata a samu zaman lafiya mun gode asuka zama ila kuzo tariqa tijaniya ba dole ba Allah ya ce fa man sha an taka ila rabbi sabila wanda yaga dama hanya ya dauki hanya zuwa ga Allah ubangiji in ka istighfari ka fita cikin zunubinka in ka salati annabi ka je wajen annabi in ka ila ila annabi ya tura ka wajen Allah shine ainihin tariqa tijaniya kenan in mutum ya shiga ba zai fita ba ba za a da tijaniya da wata tariqa ba ba za a ce ziyara wasu wali ba zai wanda suke tijaniya yara fara ce ko gidanka na sauka ba za ka bari in yi bara ba balle gidan shi wata jari kulawa da sallah yin da cikin jama'a samu jama'a girmama iyaye ne musu biyayya jami'in wazifa jami'in zikirin cewa in ka samu abokai in baka samu kai kai kadai ko ba a janta ba za ka iya na baka da ga shi wata jari ka je ka zama ya وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقه من الكاذبين إن كان قميصه قد من دبر فكذبه من الصادقين ولما رأى قميصه قد من دبر قال له من كيدكن إن كيدكن عظيم da suka zo a guje suka tanta mai gida ko gida menene hukuncin da za ka yi wanda ya nemi yin lalata da iyalinka hukuncin da za a sa shi a kurkuku ko kuma masa wata azaba to da ya faɗi haka sai mai shaida an ce wani yaro ne yana kwance ba kula ma da shi ba saboda kankantarsa sai ya zo ya bada shaida ya ce yanzu abin da za a yi a duba rigarsa ta kece in ta kece ta gaba to yana neman fada a kanta ne ta keta rigar in ko rigar ta kece ta baya yana gudu ne ta keta rigar a duba a gani balan mara ya gami sau gudda min duburin da da ya ga riga ta kece amma ta baya ashe da ba yana gudu ne tana neman ta kama shi ta kama rigar ta keta kara inda min kai dikunna sai mai gida yace yace wannan dai akwai kaidi irin naku na mata amma dan Allah Yusuf kar kowa ji wannan magana sai ta bata mutunci a gari ke kuma ki tuba wa Allah abin da kike nan bashi da kyau wastaghfiri li dhanbiki inna kunti minal khati'ina ki nemi tuba Allah ya ga miki zunubinki hakika kin yi laifi واستبق الباب وردك ليس من دبر والباس يد على الباب قال الماجد من ذهب بارك سوى لله الجنة والذهب لمن kare ya rawa da mi annazi gaskiya ranka da ita ta neme ni ni ko ina gudu tana ni nema na ina gudu ba sai da shahidun milaliha wanda ya shaida ma na ta ne in kana ga misu gudda min kubulin in aka gari gasa ta gaba ta kece to yana neman ya farmata ne ta keta masa riga in kuma riga ta kece ta bayan yana gudu ne ta kama shi ta keta rigar in kana ga misu gudda min kubulin fasarga to bil kalibin وكان يميز قد من دبر فكذبت هو من الصادقين فلما رأى يميز قد من دبر قال إنه من كيد كنا سيا غريغا كو تاكيجي تبايا أشي ينا غدو ني تنا تكام ريغا هل ريغا تاكيجي للي وانا أبو كيد كنا نماتا إنك إن من كيد كن إن كيد كن عظيم وماتا حقيقة كيد كنا لجرما Ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan mata sun yi wani abu a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mata sun yi wani abu da ke ko dai ku ne mutanen dan da Annabi Yusuf yan tun an tun da mai sahibi min tawahibi Yusuf musamman ran da Annabi ya ce ba zan samu damar fita sallah ba amma a gaya wa Abubakar ya mutane sallah Aisha ta ce ba zai iya ba ba zai iya ba ai mutum ne mai taushin zuciya ba zai iya ba sa wani cike inda an tun da min sahibi Yusuf ko dai mata ku ne mutanen Annabi Yusuf inna kai da kunna azim saboda shaidan Allah ce inda kai da shaidani kana za'ifa kai ne shaidan mai rauni ne domin ya taba ka ta nan kace a sai ya komo ta nan in kace a ya komo ta nan amma mata kaidin su yana da girma inji Allah shaidan inda kai da shaidani kana za'ifa mata ko inda kai da kunna azim kaidin ku hakika yana da girma Yusuf ari da naza fastaghfiri li dhanbika innaka kunta minal khadi Yusuf to Allah kar kowa ji wannan magana don Allah kauda kai ka kai kauda kaman ba a yi ba kar kowa ji wannan magana za ta bata mana mutunci ke kuma ki tuba wa Allah ke kuma ki tuba wa Allah ke ji kuskure Yusuf ari da naza wastaghfiri li dhanbiki ke kuma ki tuba wa Allah akan zunubin da kike innaki ke din nan kunta ki zo minal khadiin daga cikin masu kuskure نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه فارشغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين ashe lokacin da aka so wannan rigima kar kowa ya ji kar kowa ya ji ke kuma ki je ki tuba Allah kar kowa ya ji ashe akwai matar mai baiwa sarki mai kulawa wato kokon sarki mai bashi abinci tana wurin lokacin da ake rigima kai ke ki ki tuba kai kuma kai hakuri kar kowa ya ji ashe matar mai ba sarki abin sha tana wurin wata mace ma tana wurin su uku to uku nan sai suka yaɗa labarin jita jita a gari ai ga abin da ya faru gidan Ifir ga abin da ya faru gidan Ifir nan da nan ko sai mata suka ta sa ta awaka suka ta sa ta awaka cewa matar babban mutum ta nemi bawanta amma ko ta yi abin kunya suna sa ta awaka abin ya dame ta ta ce zan yi maganin ku shi kenan sai ta kira taron manyan matan gari ita gida taron manyan matan gari za ta yi musu dina sai ta ba su wukaƙe su fere lemo wanda za a yi abin sha kowace mace aka ba ta lemo aka ba ta wuka sai ta shiga ta ce ta ƙara masa ado yuzu ka je ka tsaya kan matan nan ka gaishe su sai yuzu ya zo ya tsaya kan mata ina gaishe su suna fere lemo ba sani ba shi suna fere hannunsu وقلنا عاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا وانا والله ما سبحان الله وانا ما متم بني أتكم ملائكة ما سيد هكذا أي وانا ما متم بني أتكم ملائكة ما سيد هكذا وقلنا عاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغف حبا سويا ليس شغا cikin zuciyarta ta cika cikin zuciyar soyayyan wannan saurayin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ga ta yi kuskure mai niyan mai nisa Muratul azizi turawidu fatiha an nafsi kar shagafa hubba inna rariha fi dalalin mubin فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحد منهما سكينا ولا تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلنا حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم wannan wagan da ake mata a gari da ya dame ta ya dame ta shine sai wannan dabara da sai da dabara ta kira manyan mata ta kira taro na abin sha da abin abin dina kira ta shiya maza ado da je ka gaida matan nan da yaje yana gaishe su sai da ganinsa sai ya girma a cikin zuciyarsu wannan mara ina akbar da وقد طار أيديهن سكا يينك هنا يلسو وقلنا حاشا لله سبحان الله ما هذا بشر وانا بعدن adam bare in haza illa wa lakum kai wannan ai cikin malaika ma wani wanda aka zamo ne to shikenan wannan abu akwai hadisin da yake cewa ko wasu manyan mutane lokacin da za su rasu in sun ga kan fiskokin malaiku sakaratul mauti din nan da yake samun mutane har a cire ran ba su sani ba don ganin fiskokin wannan mala'ikun da aka turo sai aka nemi yawancin hadisi ana samun sa a Qur'ani akwai dai wanda ba a samu abinda annabi ya faɗa duka Allah ne ya faɗa wa ma yantiqu an yu'minu illa wahyi wa inna unzirkum bil wahyi abinda annabi ya faɗa ko an ganshi a Qur'ani ko ba ganshi ba wahyi ne daga Allah duk abinda annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa mana haka to sai aka ce to bari ya duba a kai na za a samu wannan tasdiki misdaki wannan hadisi cewa akwai wasu manyan bayin Allah in za su mutu ganin kyan fiskokin mala'iku sai ya hana su jin zafin sakaratu mauti magagin mutuwa har rai din ya fita ba su sani ba za a turo mala'iku su zo suna yi masa albishir maza wasu ya ɗauko likafani a cikin aljanna a ɗauko turare daga aljanna a zo gaban shi mai mutuwa din an zauna kenan mala'ikun duk sun zauna lokacin da suke cewa kamar yadda aka ce inna lillahi qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nar awliyakum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzul min ghafurir rahim suna yi masa albishir suna yi masa albishir ana cikin wannan sai mala'ikan mutuwa gaba da sai ya zo ya zauna gaban sa ya zo ya zauna gaban sa da likabani daga aljanna da tare daga aljanna sai ya ce ya rai baiwar Allah wanda ta yarda da Allah Allah ya yarda da ita fito fito zuwa gafaran Allah da yardan Allah sai rai ya fita sai a sa shi cikin likafani na aljanna dan tun bai bar duniya ba tukuna yanzu ne yake fita duniya malama sai ai sama da shi duk ta inda aka wuce malakuna ji menene wani abu ne mai kamshi wannan sai a ce ai ran wani bawan Allah ne mai suna wani ya rasu yanzu sai a wuce duk inda aka wuce mala'iku ko wani mai kanshi irin wannan har aje in an je can wurin da za wajen inda za a za a tuke sai a ce to a bai da shi a bai da shi a kai masa shi cikin cikin kabarinsa har cikin aljanna in ko mummuna ne a'udhu billahi ya ce rai mala'iku zuwa cikin mugun kama suna duka suna ji masa ciwo har rai fito fito zuwa azaba fito zuwa azaba a ɗauka ai sama sai yana wari malakuna ce wani abu ne mai wari aka ce ran wani mutum ne mugu daga cikin bayin Allah daga an zo sama ta daya shi ga ba za a bari ya wuce ba a la tubattan wala huwa abwabu samai wa la yadkhuluna jannata ta yarja fi sabil kan daga sama ta ta duniya sai bugo shi kaza kai ba a son ya zo kaza kuma matar da shi mummunan mutuwa kuna ganin dai likitoci ma suna yi wa mutum wani abu ai ta yankan jikinsa yana gani baya jin zafi likitoci ba masu sana'a balle mu'jiza irin ta annabawa ha kuma kamar yadda aka faɗa din bayin Allah wasu in za su mutu ganin kyan fiskokin mala'ikun masu ɗaukar rai din sai ya hana mu jin zafin ɗaukar rai din na magagin mutuwa Allah ya sa mu daga cikin su ka gare ni
akwai wasu bayan Allah sun kawo kurare suna su hanyoyi a yi Allah ya saka mu da alheri iyayen su Allah ya ji kansu ya ji iyayen mu duk mata musulmi mutanen kirki marasa miji Allah ya ba su mazaje mutanen kirki masu rufa musu asiri duk mazajen da ba su da mata Allah ba su matan kirki ma wanda za su rufa wa juna asiri masu karɓar wazi ba suna ina ran alhamis ne za mu rufe karatun mu kana manta a zuwa karfi addu'a a zuwa karfi addu'a ran alhamis masu karɓar dariga in an shiga dariga ba a fita ba a hada da wata dariga ba a ziyara wasu wani zai da suke cikin dariga tijaniya za a kula da sallar cikin jama'a za a girma iyaye za a jami'a wasu yiwa jami'a zikirin juma'a ba a santa ba karba na ba ku dariga shi wata tijani na ba ku dariga ku je ku tambaya ga ku lazimi da wazifa wasu ku je ku da fitin gurkan wasila Allah ya mana gaba kar ku manta ran alamin za mu daure karatun mu a zo mu karbi addu'a mu kasan mu addu'a mu junan mu addu'a Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya sa mu cika da imani Allah kiyaye mu ta imanin mu Allah kiyaye mu addinin mu Allah kiyaye mu kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka da Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu zauna lafiya ga Allah ko da duk wani ke yi mu tashi haka Allah ya sauka da albarka da rana da hankali da garin arziki kamar duniya da lahira Allah ya kiyaye duniya da lahira Allah ya kiyaye mu shan duniya da lahira wa duniya da lahira albarka da Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata rayu da mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wannan samarin izara Allah ya masu albarka